والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan ce uwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka majalisun mu na 55 55 daidai a wannan masallaci namu na ma'abdul jabal Allah ya tsara mu yadda amin na karanta wannan littafi wato sunan nasa'i al-mujtaba ko al-mujtana na al-imam an-nasa'i Ahmad bin Shu'aib rahmatullahi alayhi to haduwar mu ta karshe mun so mu dire ne mu kare kitab din gaba ɗaya mu shiga kitabul miyah kuma Allah bai kaddara ba saboda ma ta sha'una illa an insha Allah da haka yanzu nan yadda Allah da ya sai mun karkar hadisan da ke cikin wannan littafi kitabin bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم باب الاختلاف في كيفية التيمم أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسر قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب
wannan hadisi yani babi shi ne babi da ke magana kan wato al'ikhtilaf bambance-bambance da aka samu kan yadda ya kamata a yi taimama hadisin amar ɗan yasir ne ƙarshe ne yake cewa taimamna ma'a rasulullah ya ce mun yi taimama tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biturabi da turbaya ko kace da ƙasa fa masahna bi wujuhina muka shafi fuskokinmu wa aidina da hannayenmu ilal manakibi har zuwa kafadunmu al-imam Abu Dawud ke cewa samfurin taimama a wannan salon malamai ba su aiki da wannan ba a ce har zuwa nan akwai inda zuma ilal abab zuwa ƙarƙashin hamata haɗa ka faɗa ke sai mu tafi zuwa ga asalin abin da ya fi shahara wannan hadisi ibn majah ya fitar da shi a ikra
باب نوع آخر من التيمم والنفخ في ga اليدين wani samfurin kuma na taimama wanda kuma ana so idan ka taɓa za ka ma busa ƙasa saboda lokacin da ka ɗora hannunka a ƙasa akwai yiwuwar haki ko ciyawa ta makale a jikin hannunka in ka shafa akwai yiwuwar ta karce ma fuska ita ce hikimar ta sai ka busa shi ma wannan wani samfuri ne nau'i ne na taimama wanda imamun nisa'i ya koro su na أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن na بن so ce أبصر wa an abdullahi na نعم kasa هكذا وعن عبد الله بن أبي عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما تمكث ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي فلم أكن لأصلي حتى أجد الماء فقال عمار بن ياسر أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أنا أجنبنا قال نعم أما أنا فتمرغت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتينا أنا.
فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه فقال اتق الله يا عمار فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره إن شئت لم أذكره قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت wannan hadisin mun karanta shi hadisi mai lamba 311 a baya an gane ko نعم cewa shi abdurrahman ibn abza ya ce mun je gun umar bin khattab sai wani mutum ya ce ya sarkin muminai sai na umar ce rubama lam kufu shahara wa shaharai mukan zauna a gida wata guda wata biyu ba mu samu ruwa ba to ya za mu yi idan abu ya kulle musu kai sukan nemi a yi musu bayani saboda warware musu matsala saboda samun mafita نعم
faƙala umar sai umar ya ce amma ana amma ni fa'iza lam ajidil ma inda ban samu ruwa ba lam akun li'usalliya hatta ajidal ma yau ya ba zan yi sallah ba sai na samu ruwa ke wannan mun yi a baya wannan hadithu amma sai ce da shi a a tankuru ya amir al-mumin ya sarki mai ka tuna mana a ce a zauna ba a yi sallah ba saboda babu ruwa ka tuna mana ya sarki mumine haifu kunta bi makani kaza wa kaza wata ran ni da kai muna wuri kaza da kaza ka tuna an gane ko wa wa kaza wa nahnu nar'a al-ibl a wannan lokacin muna kiwon raƙuma saboda raƙumi sukan ce shi ne jirgin sahara نعم
raƙumi safinatu sahara saboda shi ne allah ya gina mai halittar da ke jure wahala irin na sahara ƙarancin ruwa da wannan yashi da ƙafa ke iya lumewa sai ake masa ƙafa sai ka ce na- yana da shaka zoba kamar irin motar da ake ta fowl drive wanda ba ta damuwa da abu to haka Allah ya mara ku dan ya dace da yanayin mu shi yasa ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ku kallara ulmana yanda Allah ya halice shi ta ganshi kacau kacau very intelligent ko shi da hankali to yace to muna kiwon raƙumi ya kai sarkin musulmi fata'alamu annana ajnabna katuna a wannan lokacin janaba ta sami mu katuna yana gaya mawa عمر wa yake wannan magana عمار me ya jawo suke wannan magana saboda a ganin shi umar ya zo da matsala bakuwa a wata guda wata biyu shi wancan mutumin ya ce mukan yi wata ɗaya biyu ba mu da ruwa ya to ai mu kuwa sai zauna ban yi sallah ba ya sarki musulmi ya haka zai faru kafin lokaci kaza to sai ke koro masa abu nan take umar ya ce na'am amma ana fatamarraktu fi turabi umar ya ce eh an yi haka ya ce to ai ne a wannan lokacin sai na dinga birgima a ƙasa tun daga shi ba ruwa ga janaba kawai sai na faɗi wannan birgimar tawa ta zame min a matsayin taimama ke ana fahimta fa'atainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai muka je gun alisasalama na ba shi labari fadahika annabi sai ya dariya ma'ana ya yi murmushi yana mamaki amma don da za ka je kana alkafira a ƙasa saboda lokacin bayani kan taimama bai zo tukun amma hankalinsa sai ya bashi tun da dai ba ruwa kuma ya san Allah ce fata yamma musa idan fayyiya sai jefa kansa a ƙasa yana birgima kafin a nuna masa ga yanda ake taimama ɗin rabtun نعم sai na umar ya mance sai tunatar da shi ka san abin da ya faru ke to sai annabi sai ya mushi ya ce da shi in kana sa'idu lakafi in kana sa'idu لكافي lakafi yau ai dama ai turbaya ta ishe ka falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba ko kai ne kake tafiya a dokan jeji ka nemi ruwan Allah ka rasa sai ka tafi kuma ko da ga ruwan amma in kai alwala da ruwan ruwan da za ka yi guzuri ka sha zai kare kishi zai galabaita ka wannan ruwa ka ɗauki shi a matsayin babu shi saboda bukatar rayuwarka ta dore ta fi ta yin Allah ne ko wani ce da kai ga ruwa zan ba kai Allah amma ya ninka maka kudin sama da bukatar sai ka ci ban da kudin sai ruwan sai ka yi tunani ko aka ce eh akwai wani gulbi a cin akwai ruwa sai dai akwai kadanni ne jam'in kadanni kadoji ko kaduna ko kafin daga naka sai ka samu kaduna daga kaduna to ala kulli halin to waɗannan kadoji din ko kaduna din ka san da kuma karata ko aka ce akwai manya-manyan macizai kumurtai da kaji shan ruwa za su figo ka karkace saboda za ka halaka kai da sauran dai uzuri masu yawan gaske an gane ko ko kuma a'a ruwan nanan amma da ka taba ruwan kai alwala akwai wani ciwo a ɓoye a jikinka da shi baya son sanyi kuma ciwon zai taso ya haukace ya kuma ja maka matsala duk waɗannan misalai ne da ke hana mutum mai alwala saboda ga udiri saboda yuridu Allah bikumul yusuf sauki Allah ke arabtum saboda haka a ƙasa ita ishe ka wa zaraba bi kaffaihi ila al-ardi sannan kuma ya dauki hannunsa ya buga ma ainihin ƙasa thumma nafakha fihi ma sannan sai ya hure su saboda dalilin na gaya muku akwai haki ko kwalba ko kaya da kila ta ɗanfaru da hannu in ka kai fuska akwai yiwuwar ya karce ka wanda ke baka sani a wannan samfuri na taimaka ana nuna maka shari'a tana kulawa da lafiya saboda kai da kake ibadar nan in ba ka da lafiya ita kanta ibadar ai ba za ta yi an gane ko? to sannan kuma kuma masaha wajhahu wa ba'd zara'i sannan ya shafa fuskarsa da kuma zara'insa faqal sai umar ya ce amma ka ji tsoron Allah ittaqillaha ya amma ka ji tsoron Allah ya kai amma ka zo kana wannan bayani yaushe aka yi haka sai amma ya ce da shi ya amiral mu'minin ku duba yana kiran shi da kirarin da yake da shi muka ce amir kwamanda na mummuni an gane ko? sai na umar shi ya fara amfani da wannan lakabin shi ya fara kiran kanshi amir mummuni sai na abubakar bai kira kashi na abubakar na kiran kanshi khalifatu rasuli saboda shi ne khalifan annabi kai zai da umar yanzu sai ga ah ai shi ba zai kira kan shi khalifatu dan ba shi ne kai to me zai ce in yace khalifatu khalifati to usman kuma yace ne khalifatu khalifati haka za su ga wannan dogon jere sai ce kaga a katse kawai a dauko title kai tsaye amirul asalin kalmar amir kuma daga nan turawa suka samu kalmar emir asali daga amir da tura mulkin mallaka da suka suka samu sarakuna ana cewa mutum amir amir su suka kirkiro emir ai a na amir suka mai da shi e ir suka mai da shi y emir haka suke cewa bashir su ce bashir ir kashmir suke cewa kashmir a dai british english haka suke cewa kun gane ko? sauraka asalin kalmar emiya daga ainihin amir kuma anani ne daga komanda wanda ke ba da umar sauraka sai na umar shi ya fara amfani da wannan kirari sai ce ya amirar lamomini zuwa kenan? ji amma ya ce da shi ne
in shi ta lam'azkur in shi ta lam'azkur eto in kana so ba zan faɗa ba kan jaba ke ishir kai ne komanda an gane kala umar sai ce la a a na hana ka bayanin ilimi walakin sai dai abinda za ka sani na wallika min zalika ma ta wallai za mu barka da nauyin abin da ka faɗa inda abin da ka faɗan da kuskure kai za ka naɗa gamu ka ɗauki nan laifin to ai amma yana da dahir yana da tabbas kuma ƙa'ida ita ce wanda ya mance ilimi akan bar shi a ɗauki wanda ya tuna abin da so ku sani ko a ƙa'ida ne sukan ce allallai aljazimu almu'akkidu muqaddamun ala nafi almutaraddid ƙa'ida ce wanda ya ce eh na baka ainihin aron bayro jiya kai kuma sai anya kuwa ba za a ɗauki magana ka ba ta sa magana za a ɗauka don shi ya faɗa ne gidigid yana da daya kai kana shakka shi kwana da yake ne musan da wannan ka'ida an gane ko inna aljazim almutaakkid muqaddamun ala an-nafi almutaraddid sai idan kana da qarina dake kore haka Najeriya jihohinta nawa ne misali ga bakon da nisan Najeriya ba. Su ce, eh, ina tsammani ba su kai goma. Wani sai ce talatin da shida. Ko kai tsaye wanda ya faɗa bisa ya ƙi shi ake ɗaukar magana. Haka abu wanda ke kore abu yana shakka ba shi da dayar. To, ai wanda ke dayar shi ke da mai yaƙini. kuma har kullum shakka ba ta tunkuɗe ya ƙini sai dai ya ƙini ya tunkuɗe ne shakka aina ta kun ji wani wani samfuri ne hadisi ne babun nau'un akhara min at-tayammum akhbarana amru ibn yazid قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدر ما يقول فقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ, بي ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة wannan hadisi shi ma ya gabata kusan duk ɗaya ne tamarraktu shine me tama'aktu duk ma'ana ɗaya ne wani nau'i shi ma cewa wani mutum ya tambayi sayyidina Umar game da taimama falam yadri ma yaqul kuma ba shi da amsa wannan ya nuna maka ana iya samun wata matsala da wani sahabi ya halarci abin wani bai halarta ba ba kuma kasa ba ce gare shi idan umar bai sani ba amma ya sani ba ya nuna amma yana sama da umar ba kafa ko ba gane ba saboda ka ilimi faɗi za ka malami ke ce babu wanda zai ce ya kewaye hadisan manzo Allah babu shi ka ce kana da yawa dan haka wani mutum sai ya tambaye shi umar bai sani ba sai amma ya ce da shi أتذكر حيث كنا في سرية يا سيدنا عمر كتب لو كشمونا cikin سرية مجيش سرية duk yaƙi da manzon Allah bai fita ba ɗaya ke ɗaya suka ce da shi sariya da yawa saraya amma wanda ya fita sunanta mai gazawa da yawa suka ce mai gazawa ita ya sai na umar baka suna ba lokacin mun fita sariya فأجنبت ني جنبا تساني فتمعكت في التراب سي الكافرة ندنغا أين برجمة أشكين تربايا كما بدينا تجي أبايا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجهم عليه الصلاة والسلام فقال النبي تفايبا سيتا هكذا إنما يكفيك هكذا يودا كاي حكا كوي يا إشيك هكذا ينونا مسكاين بزيتنا shuba cikin malaman da ke cikin harisa sai ya ɗauki hannun shi sai ya buga abuwan shi ya ce misali ka ɗora abuwan ka ya ɗauki misali biyuwan kamar ita sai ka sami ko ta yi ma'aiba za ka da ke jikinka ba ya ba shi misali ne ka buga hannayenka biyu a kan wato ainihin biyoyinka biyu wani fahafi ya dai sannan ya busa hannun shi ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة wannan shi ma nau'i ne na wato ainihin taimama a cikin wannan kitabul qara wanda an zo karshen kitabun kenan duka da hadisin da ke gaban mu a dan dama ko بسم الله
باب نوع آخر من التيمم مهم.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد نعم نصلي كده
wannan ne tsallake ما حد بنصلي كده من كرنت 316
za mu je da yake da shawara 317 آه مو بابي ني أتكلم نعم وأنا سابم بابي يسكي أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا يحدث عن ابن أبي عن ابن أبزة عن أبيه قال وقد سمعه الحكم من ابن عب من ابن عبد الرحمن قال أجنبت أجنب رجل فأتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء قال لا تصلي قال له عمار أما تذكر أنا كنا في سرية فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فإني تمعكت فصليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب شعبة بكفه ضربة ونفخ فيها ثم, دل ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح بهما وجهه فقال عمر شيئا لا أدري ما هو فقال إن شئت لا أحدثه لا حدثته وذكر شيئا في هذا الإسناد عن أبي مالك وزاد سلمة قال بل نوليك من ذلك ما تولى wannan hadisin shi ma ya gabata a baya hadisi mai lamba 300 da goma sha duk sako ɗaya ne نعم sai dai kawai da bambancin bayanai da samfuri da yanayi نعم an gane ko ya nuna maka yadda malaman hadisi ke da faɗin bincike da nazari su tattaro duk abin da ke da alaƙa da aikin annabi da abin da ya yi su tattaro mana shi a wuri guda saboda fa'idantuwa Allah ya ji kansu ya sa kan kai ne da kanka da gaban mu gaba ɗaya dalilin karanta hadisin annabi da aiki da shi ya sa ya zama hanyar haske gare mu duniya mu da kuma lafiya saboda haka sako ɗin ne amma anan sai ke ce ajnaba rajul wani mutum ne janaba ta sami me ke shi janaba janaba wani yanayi ne na rashin tsarki da ke faruwa ga mutum a dalilin fitowar maniyyi firi falo gaba da gaba ko a mafarki
نعم
gaba da gaba mutum shi da matan shi idan mutum ya kaɗai ta da iyalin shi tsiraicinsa ya ɓuya a nata tsiraicin ko da mani bai fito ba wanka ya hau janaba ballantana kuma a ce ruwan mani ya fito kuma ko da ta hanyar haramun ne a uzubillah ta hanyar fasadi janaban ne tana kan to amma kuma sai ya zama to ba wannan bane mafarki mutum yayi akan samu wannan mafarki مم.
ko mutum ya tashi samu kansa a jike ruwan kaya wuce janabar ce amma inda zai wannan mafarkin ya ga kamar yana ko kwanciya da mace amallah sannan ya farka ba wani abu da ya fito to a nan wurin babu wanka a kai. shi na bacci sai idan ruwa mani ya fito نعم
an gane مم.
amma in dai free follow ne wannan kuma misali ba ka jiran ainihin sai an kai ga wannan shi ne janaba za ka janaba kana iya cewa rashin tsarki ne amma na rohi ba na gangan jiki ba. hadafi ne ba habafi ne kun gane ko akwai rashin tsarki wanda yake na rohi akwai rashin tsarki wanda yake gashi da barade a wanda ba haya ya zuba a cikin shi a uku ne kaga rashin tsarki ne physical ne na rashin ko ba نعم amma jaraba ga yami ina tsar ina ina ina tsar da suke a fili misali kamar ba haya to dukkanin su to wani a takaice ita ce ainihin janaba to sai ce janaba ta same ni hmm?
يا سامون مجد sai ce eh ta samu wani mutum a cikin wani wata tafiya da muka yi sai ce fa amma an tafalam ta salli amma kai umar dama ba kai salli ta kaga duk lafuzin suna da ma'anoni iri daya wa amma ana amma ni fa inni tama'aktu fa salli na je na yi birgima ne a ban kasa na je na yi sallah ta kamar da muka ji ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي نيني بايا صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له نجي مع النبي ونن أبن لنا فقال سيتي إنما كان يكفيك أبا أما أي بس يكاي برجي ما دك سبا أي كذا دك لا يشيك يلونا مثلين أكي إماما سي إمام شوبا يدك عنه دتافيش bugu ɗaya sannan ya kura su a ruwayar ainihin shuba akwai busa shi yasa littattafanmu na fito suna wannan magana cewa idan kai bugu sannan sun mutum fufu daga wanda suka ɗauko wannan ma an gane ko bisa wancan dare to in na fahimci ƙasan nan ba abin da nake wannan tsoron akuwa wata tabbar da hannu wata ƙaya-ƙaya babu ita sai mu ce akwai samfurin da bai zo da sai kawo ra ka sha fuskar kawai ka yi taimama kayan bai kamata kuma ya kamata a ce dukkanin kowa da aka tambaye shi ya kamata akalla in ce zo kai mana taimama ya zama kowa zai yi amma sai ka iska mutum ya shekaru aro aro bai taba ba har ya mutu har ya bar duniya kuma kila dalilin haka ɗin ya same shi amma kira saboda ba shi da shi a aiwace a aikace Allah ka samu wace
babu nau'in aka kun zata sakon da ɗaya ne ko?
أخبرنا عبد الله بن محمد بن تيم تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال, له فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه شك سلم وقال لا أدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكعف إلى الكعفين wanda kun ga duk sabon ɗaya ne ba sai mun kowa ba sabon ɗaya ne sai dai a wannan gabar salama daga cikin mazajen isnadi yake cewa tuni ban sani ba a cikin bayanin musamman ya nuna a wanke har zuwa almirfaƙai ne ko?
na na sha fassara mun ko ma'anin mirfaƙa nake cewa da komai kusassar dantse ko kuma gwiwar hannu ko kuma zuwa ga alkafai wannan shi ne kama ko wannan shi ne abin da yake shahara na tafi zuwa na kawai ba magana shigowa نعم na قال عمر نوليك من ذلك ما توليت ka dai faɗa amma kai za ka ɗauki min abin da ka faɗa ka ga maimaitawan hadisi ne مم. قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك shi ba kai kai ambacin ba kai ka tabbatar maka kawai ba magana ka shigo da nan Mm.
a teban Na'am.
nan ne kawai ko da wannan bayanin ya na فشك سلمة فقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا خلاص
باب التيمم الجن... باب باب تيمم الجنب mai janaba zai ce ya tashi yana son ya yi alwala ko zai ce masu yana da janaba ko su sakon ɗaya ne na أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول تقول هكذا أي تفعل نعم wato hannu larabawa sukan ce fafa alabe ne kowa kama okay.
shi ne suke ce the talking finger idan ka haka ai kamar kayan magana Mm.
me kake ne So,
fasa kayan magana to shi ne speaking fingers to shi ne larabawa ke cewa faƙala biye biye mm.
sai hannunsa ya fada yau hannu yi magana ne a ai wato ishara din nan suna dauke da sako sosai ko ba sai yatsa ba fuska ma tana magana Mm.
ka zo kaga mutum ma zai shaku yaya ba kan kare ba ne fa mutum yayi shi ka taho eh to sannu yau ba ko zai saki jiki ka ɗaure mai fuska a masha Allah ka taho ya saki da haka suke cewa tabarmar fuska
Ta fice ta.
shi wancan da ya murtuke fuska ko ka kawo kaza ka ba bako wala ba zai ji daɗi ba shi ko wannan ka saki fuska ka ce to na ga ruwa a shi wato gaba tana to da haka idan suka ce fafa'ala shine maganan ko Mm.
sai ya aikata kaza da hannun shi وضرب shine بيده ainihin ehem.
أن تقول وضرب Yawa, an taɓo, ya بيديه ishe ka ka ka ce kaza نعم وضرب بيديه على الأرض ضربة yadda ki ƙasa da hannayen shi biyu, ضربة bugu ɗaya فمسح كفيه ya kuma shafi wato ainihin tafukansa biyu ثم نفضهما sai ya warware ya abin nan kakkaɓe su نعم shi ne dai نعم wancan abin nan waɗannan ko نعم ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه وج- وجهه ya shafi nan da kuma nan مم.
shi ne dai kuma ka shafi ya zamanto tafin hagu ya shafi nan nan ma ya shafi nan bas magana ka shigo da zira'i مم.
na wani bai shahara balazana ka yi tunanin za ka ainihin ƙasa ka kai baki aice ma مم.
na ووجهه da kuma fuskarsa فقال عبد الله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار to kai ba ka gani duk da haka umar bai gamsu ba ce bai gamsu ba shine mushtari نعم istihar sai na umar نعم an gane ko إذن na wannan
باب hadisi bukhari ya fitar da shi a wurare da ambata haka abu dawuda na babu tayammumi بالصعيد ko at-tayammumu bis-sa'i أخبرنا سويد taimama bisa'id Na'am.
da fuskar kasa مم.
me yasa ake kiran fuskar kasa sa'id ana hulla bi sa'id نعم duk abin da ya bayyana a fuskar kasa shine asali fa taimamu sa'idan طيبة ku yi taimama da fuskar kasa fuskar ake kallo idan ka zo katar da misali turin kasa amma karkashin kasan najasa ne ba ruwana da wani muddin fuskar kasa na da tsarki da shi aka ce kun gane ko نعم yawa haka kuma duk tsarkin cikin ƙasa ɗin in saman ga najasa ba za ka ce ba ana da akari da sa'id ma sa'id arafin nan sa'id ne nan fuskar ƙasa da nan kun san daɓe irin na hausa kun san daɓe Yawa, kun san makuba kafin zamanin musulunci to lokacin da kakanninmu ake yin daɗe a ɗakin amdan da makuba ka ta yana wani ƙarshe irin na makuba misali ita wannan makuba da aka daɗe wato ɗakin amarya wannan fuskar ƙasa ce a iya taimaka akan wannan makuba a iya taimaka akan ainihin interlock a iya taimaka akan siminti a yi akan tiles a yi akan marble duk ba fuskar ƙasa ba ne sai mu ce to ai ai- ainihin aikin ɗan adam ya jirkita fuskar ƙasa in kana so ka bar ƙasar tsoratin da Allah ya yi amma ka zo ka yaɗe da siminti sai dai idan akwai burbuɗin rairayi a kai to shi ban gane ko kun gane Mun gane.
Yawwa. na'am
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم.
رأى رجل رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفي bukhari ya fidda wani hadisi mutum lamba 348 bari mu koma manhajin mu wannan isnadin wani ne suna'i ne ko sulasin ko rubai ko kuma sulasin ku duba
خماسي Hmm? masu littafi ku duba isnadin suna'i ne ko sulasi ko rubai ko kumasi ko sudasi ko suba'i kumasi mutum nawa kenan biyar ma'adin wane ne sahabin hadisi
عمران بن حسين نعم عمران بن حسين عرفتم cewa manzala sallallahu ya ga wani mutum shi mutumin mun'azilan ya koma gefe baya sallah kuma ana sallah bai sallah tare da mutane ba fa qala sai manzo Allah sai da shi ya fulan wani ma mana'aka an tusalli ma al-qawm me yana kai sallah tare da mutane daga nan wasu ke cewa ko kasar kake in ka je wata kasa ga mutane suna jami kai drop da kasar ka ka shiga cikin yawa wasu ka ce a ai kasar sunna ce manzon la'in yanzu maka sallallahu alaihi wasallama ai baya ci kasar suka ce ai shi shine limani kai ko ba limani ne مم.
shi in ya ja yana tare da jama'a نعم kai kuma ka zama kai kaɗai kuma sai ka kalli muhimmancin kai ƙasa da muhimmancin kuno ma'al jama'a wannan fikihun ne gaskiya ya ji hankali na je na ga ƙasar nake ba na sauke suna ina nan a kan amma na ga al'umma na ta haɗu san bi su tun da ba laifi نعم a rautun عرفنا amma in za su ba ka dama ka ja su sallah shi kenan ya yi kama da abin da kake faɗa yadda annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi وسلم wasallam a rautun عرفنا.
fayi sai ga wani mutum ya koma gefe sai annabi ce da shi a ko مم.
ma mana aka an tusalliya ma'al qaum fa qala ya rasulullah asabatni janabatun wala ma Mm.
manzo Allah janaba ce ko ba ruwa kenan na kama zaba sayyidina Umar kenan ko yawa sai annabi ce da shi alayka bis-sa'i مم.
fa innahu yakfi نعم yau ai ka je kai taimama fuskar kasa ta ishe ka to kaga da wannan ya kawar da ingancin mazhabar sayyidina Umar نعم Allah ya kara نعم
na'am باب الصلوات بتيمم واحد yanzu
أخبرنا misali ina da sai ka hau jirgi ba ruwa a jirgi lokacin sallah ya yi kuma kai ka hango akwai wannan matsala ne sai ka ɗibi turbaya ba irin na yan bida ba yan shi'a turbaya mai tsarki ita to saboda jin da an yi saboda wancan larura ne Hmm?
مم.
sa'id ne fuskar ƙasa a jirgin kake kawai sai ka shimfiɗa a kujerar ga turbari baje-baje sai ka fara tauri kuma abinda ƙura ce fata yi mamu sa'idan wasa'idu kullu martafa ala waje hil'aru haza irtafa haza matunut ana suna kiransa matunut ƙwayar sai mu ce iya halatta yi bisa la'akari da cewa ita wannan kasar a yan ɗebo ta ne daga martafa min wajen hila ya tsaye ne bai sallah ba Allahu ala na'am
نعم باب الص... آه، نعم باب الصعيد آه، أوكي أخبرنا عمرو بن هشام wani babi ne باب الصلوات بتيمم واحد ai baka ba tarjama ba iqra نفل شرح تكي babu salawati bi taymin تيمم wahid واحد نعم mun faɗi wannan إيه.
an faɗi tarjama إيه. cikin bayanin ne kai wannan
to shikin babi da ke magana akan yin sallah da taimama daya إيه.
abu ne da muka taso a kasar mu malamin mu sun karanta da Allah ya rahamshe su cewa wala tusalla salatani faridatan jum'a wala tusalla salatani faridatani bi tayammun wahid ba a yin sallah biyu farle guda biyu da taimama daya suna ganin aitima ba ta da ƙarfin alwala kana iya sallah ta rana guda sallar da Allah guda ɗaya. in ka iya rike to suna ganin cewa ba ta da wannan quality wannan ƙarfi to amma hadisi ya nuna ba haka bane karshen أخبرنا عمرو بن هشام ح- قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان Hmm.
عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وآله الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وسلم. ya salam ya salam wannan hadisin hadisin Abu Dharr manzon sa yana cewa as-sa'idu at-tayyib me yace fata yamma musa'idan طيبا malam fuskar ƙasa mai tsafta to menene at-tayyib ana ne at-tayyib ana fuskar ƙasa mai kyalli ko ko dai wanda asalin tsarkin ƙasar bai canza ba shi ne fuskar ƙasar da ake zuba bola a kai ɗoyewa kai kanka ba za ka ji daɗin musamman don za ka zo ana kwashe bola sai ka yi ɗume warin baya da unbearable ba za ka iya jira wasa wannan ba za ka ce ma kai shi an gane Mm.
ƙasar da shanu suka yi tafi tsari a kai sa'idan tsayiban ne Mm.
shanu sun fi tsara wurin sa'idan tsayiban ne نعم ma'aƙunin ibil inda raƙuma ke kwanci tare da cewa dabba da ta halatta a ci namanta toro sun da ba na jisa ba kashin tinkiya na jisa ne? la saboda ya halatta a ci namanta a rahoton to amma saboda kiyaye tsafta addini a ƙa'ida da tsafta ne ka nemi wuri wanda yake ƙasa ce tsaf-tsaf ka yi taimaka akun saboda haka san suke ci da shi ah, ok ba- babin da ke magana akan yin taimama sallah da taimama daya sai yake cewa fuskar ƙasa mai tsafta mai tsarki ita ce wadu'ul muslim Mm.
wadu a matsayin ruwa ne na alwala shi ne wadu نعم ruwan alwalan musulmi kenan wa illam yajid ma ashra سنين ko da bai samu roba shekara ba to me rige to ina magana cewa ba a yin sallar farilla biyu da ga hadisi ya wuce sauraka in kai taimama da safiya yau in dai ka san Allah ba ta lalace ba za ka iya sallan gobe da jini in za ka yi ko shekara goma cewa a sai ka yi sallar farilla kawai sannan ka goya da nasila la wannan taimama a matsayin alwala take ko da bai samu ruwa ba shekara wani abu da wadda ya fi da wani hadithi ya nisi malam madari kuda 32 kuma hadisi na tabbata suna
باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد to ya me za ka ce game da shi bai samu ruwan ba ba kuma fuskar ƙasa da zai taimama ya zai yi نعم
kuma yana sai ya sallah na'am أخبرنا إسحاق بن إبراهيم shine ibn rahuya kenan قال أنبأنا أبو معاوية na'am قال حدثنا هشام بن عروة na'am عن أبيه عن Ibn عائشة Zubair kenan نعم عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير Usaid ibn Hudayr cikin farkon waɗanda suka musulunta kenan a madina cikin kabilar aus da khazraj na'am hussein shine baban yahaya wanda bukhari ya koro ruwaya shi ce na shi da ina karatun qur'ani sai na dangane musu alamu ashe mala'iku ne sun zo jin karatun qur'ani na'am hussein ibn khubay arabtum عرفت Mhm.
وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء, على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا madalla Ah, wannan hadisi za mu karanta shi da ɗan ƙunshi da zama karanta shi أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا شعبة أن م- أن مخارقا أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال فقال نحو ما قال للآخر يعني أصبت wannan infradin nisa'i shi ya kaɗai ta da wannan ruwaya ɗin نعم saboda haka ba zai ƙarfin ruwaya da muke da suwa ba Sarautu?
عرفنا wannan hadisi na isa ibn ibrahim ibn hanbal ibn rahuya ko rahawai take cewa na na aisha take cewa allah ƙara mutum da annabi ya aiki usai ibn hudayr مم.
da shi da wasu mutane ya tulubuna qiladatan kanat li aishata sai ku je ku nemo qilada abun wuya na aisha da ya bace a wani gida da sauka gidan kuma lokacin sallah yayi kuma ba su da alwala ko ba babu ruwa ballantana su yi alwala din an gane ko مم.
sannan kuma sai فصلوا suka yi بغير- sallah ba tare da alwala ba fa zakaru zalika li rasulillah صلى الله عليه وسلم sai manzo daga fa abin da ya faru lokacin sallah yayi ba mu da alwala muna tsoron lokacin da mu sallah haka muke sallah ba alwala sai Allah ya saukar da ayat taimama usaidu wannan sahabi radiyallahu anhu sai ke cewa jazakillahu khairan aisha Allah ya saka miki da alkhairi a dalilin bacewar abin wuyanki muka je muna ta kwalema nema ke har muka yi abin da muka yi wannan ya zama dalilin saukar da ayat taimama muka samu mafita ke ce dalili Allah ya saka miki da alkhairi Well, ina abincin sai Allah ya saka maka alkhairi muku gani ba ne abincin
mun samu hukunci a dalilin a dalilin abin da ya faru yana ashe musulmi ku da yake ma dan wanshi alkhairi kaddara wani kuskure ya faru game da dan wanka dalilin ja'in ja sai ka samu fatawa nagartakkiya daga littafin musulmi sallallahu ko ka karo ko ka fita daga cikin mushkila amma asalin abin da ya rashin jin daɗi ne sai ka ce Allah ya saka da alkhairi abin nan da ya faru ya haifar da alkhairi misali kawai ke da Mm.
da fatan gane ko na'am to amma annabi ya ce su sake sallah Mm.
zahirin sa bai ce ba to daga nan ne fuqaha suka gano in mutum lokacin sallah ya ba ruwa, babu abin da zai ya yi sallah babu kuma ƙasa ta yi mamaye har suka ce ko mutum ya zama to tsirara tibirbir ba yanda zai yi ya sa ya kanshi ya sallah don ka san sha'anin sallah babu wasa ba a cikin suratul mu'minun da Allah ya ambaci sifofin mene guda bakwai kaga ya fara da sallah ya rufe da sallah yace qad aflaha almu'minun yace alladhina hum fi salatihim khashi'un sifa guda bakwai na farko kenan sifa ta karshe sai shi wannan ala salawati yuhafizu kaga sifa ta farko fara da sallah sifa ta bakwai ya ambaci sallah na'am saboda kalamarinta babba ne sosai Allah ta azurta mu da kiyaye sallah yanda Allah yake so taraktum sai shi usaid ibn hudayr yi mana da Aisha addu'a Allah ya saka miki alkhairi fa wallahi ma nazala liki amrun takrahinahu illa ja'ala Allah laki fi khair wallahi yake Aisha Allah bai taba kaddara miki abin da kike so shi ba face karshen abin ya zama alkhairi ga musulmi haka ke ma gare to sai mata wannan addu'a ina ji sai mu je ga hadisi na karshe mun dai samu mun kawo gaci ko insha Allah mun so lokaci na ba Allah bai kaddara ba ci insha gaba Allah insha Allah.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا شعبة شعبة ابن الحجاج العتكي أبو بصام البصري أن مخارق مخارق سنن متن أخبرهم يا بس لا بارك حمي الطارق والمتن أجنبا جنبا تاسامي شيء فلم يصلي به صلى با سيجيكم أنه صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك الجامل فقال سيجي أصبت كاي ديدي هم؟
Hmm.
bai sallah ba to kaga wannan mazhabar Umar ke sai dai waccan magana kamar da na ga muku wannan misali shi infiradi da shi infiradi fiqa ne ba ta da karfin hadisan da ke cewa a a ga kasa ai ta ishe ka. ina fata an gane ko fa adna ba rajulun akhar wani mutum kuma janaba ta same shi wa salla yayi sallah amma da janaba na'am fatima yayi tema ko yayi sallah fa'atahu sai zo wanda ya sanin ya gaya masa irin abin da ya gaya kai ma kayi daidai kenan idan mutum yana da janaba ba ruwan alwala ya yi taimama wannan taimama ta ɗauke wato ainihin ta ɗauke maka matsalar ita wannan janaba ne amma fa temporary mun gane magana Na'am.
mutum ba shi ba ruwa da zai alwala kuma ga janaba ba ruwa kuma ga lokacin sallaye ka yi taimama ka yi sallakar janaba ɗin wannan janabar wannan taimamar ta ɗauke maka wato wannan janaba ɗin amma na wannan lokacin in ka yi sallah sai ka je kuma ka yi wanka kuma ba za ka sai ka sallar ka in har larura ta kai ga wannan yanayi waɗannan hadisan su ne imamun nasa'i hadisi ruwaya 323 323 ko ba ka Na'am.
su ne ƙarshen kitabun faha bisa da Allah da ikon shi mun zo ƙarshe abinda muka faɗa daidai Allah Za a ka mi ba bada da aiki.
kurakurai Allah ka gafarta da yardan Allah za mu tashi littafi na biyu kitabul miyah littafin mai ruwa wasu kan ce ruwa ne Hmm.
ruwa ko ruwaye a wasu kuma ba mace ruwa ko Na'am.
ruwa insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya mana albarka gaba daya ya samu yan uwa masu kula da harba wannan sako a duniya kun san dole ana bukatar data data su ta kare kuma data nan da suke yi a dai kun san data ne ko wato abincin kalaci na yanan gizo an gane ko Na'am.
kalacin yanar gizo don sabo ya kai inda ake bukata to ya kare suna bukatar ainihin 1.5 terabyte tara da giga da mega wani ne gaba ne duk samari sun san wannan yanzu ne misali da gigabyte da mega da Allah wace ce gaba tana gaba da mega to tera kuma wace ce sama da tera wata zo ba tukun to abinda suke bukata terabyte 1.5 terabyte kuma abinda suke bukata 150 ko ku yan uwa da kuke kallon mu ta wannan kafa tsoron taimakon da wannan sako ya ci gaba da yawa sannan kuma akwai na wata shida shi bai kai haka ba shi suna bukatar 1.0 tb terabyte duka duka kudin shi dubu ɗari ƙasa da na farko da dubu hamsin Da in ba haka ba tura saƙon zai tsaya da haka suka ce a sanar da al'ummar annabi waɗanda ke nan dogon karatun da waɗanda masu ke kallon mu ta fuskoki da yawa muna ta ganin kamun ɗinku da addu'inku na alkhairi allah ta sarrafa tara a kan ladan to ga ɗaya daga cikin fagen taimako a ko ta hanyar comment ka turo ka ce to za ka ba da gudunma sai ma haɗa ka da 'yan kwamiti amma a yanzu nan za mu fara tara wani abu yanzu kuma abinda nake so a yanzu duk wanda ya yana da naira dubu ya kawo yanzu in ka san kana da dubu ka kawo ni ga na wani aji dubu nake so maza maza maza maza Allah ya muku albarka Allah ya baka aljuhu nawa ne yaro masha Allah barakallahu ayi musi fil haraka baraka cikin haraka akwai albarka fil haraka